أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأسأل الله سبحانه وتبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يجعلنا من عباده الصالحين وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa musulmi Allah subhanahu wa ta'ala cikin falalar shi da cikin ni'imar shi ya gwada muna wata sabuwar shekara wanda kamar dai abin ya biyo ne kai tsaye yadda shekaru suke gudu dama ƙarshen duniya lokaci zai yi gudu yanzu har mun yi wata goma sha biyu kuma gashi muna nan kenan babban abin da ya kamata mu shi lissafi kafin mu fara karatu abubuwa guda biyu na farko ka yi lissafi mutum nawa kan rasa cikin wannan shekara abu na biyu ka yi lissafi menene ka aikata na alkhairi sannan kuma menene ya gabata na sharri domin zuwa shekarunka na gaba ko shekararka ta gaba ko watanka na gaba ko yininka na gaba ka ga menene za ka maka ka tanadi a yau muna rana ta uku ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta 1436 wanda ya daidai da 20 ga watan shida wato miladiya aiwa isa dan maryam alaihi salam shekara ta 2015 za mu fara karatun tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci na masallacin imamu malik a garin niyame sannan kuma a karce na wadata insha Allah ta'ala shekara da ta gabata mun tsaya aya ta 177 kenan za mu tashi a aya ta 177 kenan afwan mun tsaya aya ta 176 zalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq wa innal ladhina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id za mu tashi aya ta ɗari da saba'in da bakwai shari na ashirin da bakwai wajen faɗar Allah subhanahu wa ta'ala laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال وآتى المال على ربه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وآتى المال على ربه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal mala'ikati wal kitabi wan nabiyyin وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون wannan aya malaman tafsiri sun kawo asbabun nuzul da dama wasu daga cikin malaman tafsiri suna ganin cewa wannan aya ta sabka ne akan yahudawa da nasaru ahlul kitab domin ya gabata an yi zancen alƙibla sannan kuma yahudawa sun yi suka game da al'amarin alƙibla da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya juya daga gare ta waɗansu malamai kuma suka kawo asar cewa a'a wannan aya ta sabka ne akan wato mushrikan larabawa domin bayan sun kafirce lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya juya alƙibla sun zo suna aibanta shi kenan ya bar alƙiblar da wato ya dawo zuwa ga alƙiblar su sun aibanta shi dama sun ce da shi na dibin yamma yanzu kuma ya dawo yana dibin Ka'aba to kuma Ka'aba suna ganin tasu ce domin gumakansu suna ciki sai suka ce so ai ya fara yawa kun san ya fara yin dama dama kamar mutum ne yana rike da addini duk lokacin da an ka fara ganin kana cikin wato kana rike da addini in ka fara samun matsala ko ka fara samun jarabawa to in ka dan fara yi kasa kasa zai a ce haba mun san sai ya dawo dama kullum mutanen banza kuna jiran mai addini shi lalace sai a dawo duk a lalace shi yasa babu mutanen da ake son a ga sun bar addini irin malamai babu mutanen da ake son a ga laihinsu ko kuskuren su sai malamai duk duniya ga in kowa yayi aikata laifi ba a ga laihin shi amma malami fa ana jiran ya aikata laifi shi babu wani abin da yake so illa shi malami ya aikata kaza sai shi yada don mi mutane suke yada laifin malamai saboda a taro a ce da malamai da jahilai duk an zandai shikenan sai a ba sabon Allah huska ina fata an fahimci ne a fuskance shi don a aikata shi to shi yasa su suke cewa ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunda ya koma yana dubin alqibla ta makka to abin da ya saura ai guma kansu suna ciki kenan ko wata rana zai dawo ya bi addinin su waɗansu kuma daga cikin malamai suka kawo cewa wato wannan aya ta sabka ne akan muminai waɗanda suka yi imani a can farko ba a kawo sharuɗa na shari'a ba ma'ana haddodi na shari'a da farillai kawai an bari duk mutumin da ya yi imani to shikenan babu wata matsala daga baya sai aka zo aka haddada sai wanda ya kaza sai wanda ya kaza kenan idan can da ba a farlanta zakka ba kan musulunta an ka ce maka za ka shiga aljanna idan ka wato shiga cikin addinin musulunci sannan kuma ka yi sallah to yanzu idan aka fallanta zakka sharadi ne gare ka wajibi ne dole sai ka yi sai ka bada zakka to waɗansu malamai suna ganin ta sabka ne akan muminai amma wato abin da yake wato ra'ayin da kamata mu ɗauka shine wannan aya ta shahi dukkan waɗannan mutane gaba ɗaya wannan aya ta shahi yahudawa da nasaru sannan kuma ta shahi mushrikan larabawa sannan kuma ta shahi muminai al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa muka yi wannan zabi saboda na farko al'amarin alƙibla ya shahi yahudu da nasara na biyu al'amarin alƙibla ya shahi mushrikan larabawa sannan kuma al'amarin alƙibla ya shahi al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan sai mu ce aya ta shahi kowa da kowa wani zai iya ganin a to meye dalilin da yasa za a kawo al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ciki da yahudawa to saboda sharuɗa na shari'a da aka kawo waɗannan dukkan su wato abubuwa ne wanda suna cikin dukkan shari'o'i na al'ummomi abu na biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba an aiko shi bane zuwa ga larabawa ko an aiko shi ne zuwa ga yahudawa ko an aiko shi zuwa ga nasaru ko an aiko shi zuwa ga waɗansu mutane a'a wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi bashiran wa nadhira walakin aktharan nasi la ya'lamun kenan idan ya zama to an aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga dukkan al'ummomi na duniya kenan duk abinda alqur'ani zai faɗa duk abin da alƙur'ani zai yi umarni to ya shahi kowa da kowa ya shahi musulmi ya shahi kafiri ya shahi bakin mutum ya shahi farin mutum ya shahi dan Nijar ya shahi wanda ba dan Nijar ba domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shugaba ne na al'umma gaba daya sai Allah subhanahu wataala ce to laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib laysal birra ba shine aikin da'a ba ko kuma shi kadai ne aikin da'a wanda ake bukata an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib ku juyar da fuskokinku zuwa ga gabas ko zuwa ga yamma inda rana take hudowa da inda rana take faduwa anan wajen larabci akwai wata matsala qira'o'i da muke da su guda bakwai mutawatirai wato hamza da haf sun karanta da laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib amma sauran qira'o'i guda biyar daga cikin qira'atu sab'a sun karanta da laisal birru an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib kenan kaga wanda yake rike da alqur'ani na warsh idan ya duba zai ga an sa laisal birru to kuma ga qira'a an sa laisal birra to nan qira'o'i guda biyu wajibi ne dukkan su a karanta da su idan qira'a ta inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce ya karanta da kaza kuma ya karanta da kaza to alqur'anin haka ya sabka domin mi domin larabawa kabiloli ne daban-daban sai alqur'ani ya sabka da dukkan yaren su don saboda a nuna musu alqur'ani mu'jiza ne ina fata an fahimce ni matsala ta biyu sai wajen i'rabi domin akwai mutanen nahau su kuma mutanen nahau kullu suna bin diddigin kalima sau suka su san fatha an kai ko kasra ko dhamma to idan aka zo an ka ce laysal birra an tuwallu wujuhakum shi a wajen shi laysa wato fi'ili ne ya amalu amalu kana kenan wato yarfa'ul mubtada wa yansibul khabar to in an kace albirra da wagga qira'a ya kamata a samu albirru domin shine ya kamata ismu laysa ya zama to ya zo da zamma to shi kuma alqur'ani magana Allah ce ba a samu kuskure cikin alqur'ani shi yasa waɗansu daga cikin nuhat masu ilimin nahau na larabci sai suka fada cikin banna saboda suna ganin cewa wato in ka'ida ta alkur'ani ta zo ta saba musu sai su ce an samu matsala cikin alkur'ani wannan kuskure ne kai mai nahawu wanda yake bin mazhaba ta yan basara ko yake bin mazhaba ta yan kufa ko ko yake bin mazhaba ta yan bagdad ko ta yan andalus idan ka iske alkur'ani yayi magana in kai baka gane ba sai ka ce to ni nayi kuskure ya kamata in je in nemo haƙiƙanin asalin wannan kalima ina fata an fahimce ni kenan a larabtance ka ce laisal birra in ka ce laisa kenan fi'ili ne naqis ya amalu amalu kana yarfa'u al-mubtada wa yansibu al-khabar al-birra sai zaman to shine wato khabaru kana muqaddam an tuwallu wujuhakum to shi ko an sai shi zaman to harfun nasbi tuwallu sai zaman to fi'ili mudari'i mansubi ne da an wa alamatu hasl wato nasbihi حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة sai ya zamanto shi wannan masdari almasdarul munsabik min an wato wa fi'liha sai ya koma shine at-tawliya sai ya zamanto kenan laysal birra tawliyatukum wujuhikum ko wujuhakum duka ya halatta sai ya zamanto kenan shi tawliya shine zai zamantowa wato wato mubtada shine kuma kenan ya zamanto ismu laysa idan muka ɗauki ƙira'a ta jamhur laisal birru an tuwallu wujuhakum to bamu da wata matsala sai mu ce laisal birru laisa wato fi'ili ne wanda yake naqis ya amalu amalu kana al birru da ya zamanto da dhamma sai ya zamanto shine wato ismu laisa an tuwallu wujuhakum sai ya zamanto tawliyata kenan laisal birru tawliyata wujuhikum to kuma dukkan wato mu'jiza ta alqur'ani da zaka juya waɗannan kalmomin guda biyu za su baka ma'ana laisal birra an tuwallu wujuhakum ba aikin da'a bane wanda ake bukata shi kadai ku juyar da fuskokinku koko laysal birru an tuwallu wujuhakum wato juyar da fuskokinku ba shine aikin da'a wanda ake bukata ba kaga ma'anar ba za su canza ba to dan hakan ga akwai ɗaya daga cikin manya manyan malaman nuhat wanda aka ce ma ibnu bisturwai yake cewa a cikin alqur'ani da an samu matsala sai mu ce ma ibnu bisturwai kai hakuri kai mutum ne ina fata an fahimce ni karatun ka ko da katta so ka iske alqur'ani don haka ka tohomci hankalinka da karatun ka idan hankalinka na nan tare da kai to ka koma makaranta ina fata an fahimce ni to laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib ba aiki bane na da'a kawai wanda ake nema gare ku ku juyar da kuskokinku gabas da yamma ya ku muminai da ya ku yahudawa da nasaru da ya ku mushrikan larabawa ma'ana al'amarin alƙibla ba shi ne kamata kaɗai a tsaya a tattauna akan shi ba domin matsalolin na addini suna da yawa sai dai ni walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhir aikin da'a wanda ake bukata shine man amana billahi wal yawmil akhir nan albirru shine wato suna ne na aiki in mun ka ce albirru shine aiki na da'a to sai Allah ce walakin albirra sai dai aikin da'a man amana billahi wal yawmil akhir shine wanda ya imani da Allah da ranar karshe alhali ko ba mu iya danganta mutum mu dauke shi mu maida shi zuwa ga aiki sai wasu malamai suka ce nan wato Allah subhanahu wata'ala yayi wani uslubi da ake cewa uslubul mubalagha da ka dauko mutum ka ce kai ne mai aikata kaza sai ka ce mai kai ne akaza wato a larabci da ake maka wani mai adalci ne fulanun adil sai a ce a'a fulanun adlu da in ce maka kai adili ne sai in ce a'a kai adalci da kanka kenan kaga wannan kaban na ƙara maka wato girma da daraja kenan da Allah ce walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhir ai walakin albaru man amana billahi wal yawmil akhir sai dai wanda yake mai aiki na da'a shine wanda ya imani da Allah da ranar karshe wasu kuma malamai suka ce a'a za mu kaddara wato sahib ne kenan walakin nazal birra man amana billahi wal yawmil akhir sai dai ma'abucin aikin da'a shine wanda ya imani da Allah da ranar karshe wadansu malamai suka ce a'a mu abinda za mu kaddara ba wannan bane za mu kaddara cewa walakin nal birra sai dai aikin da'a birru man amana billahi wal yawmil akhir aikin wanda ya aikata wato shine imani da Allah da ranar karshe don hakan ga abinda ake bukata a dawo daga zancen alqibla ayi magana zancen asalin imani domin asalin imani shine kai imani da Allah subhanahu wataala idan aka samu imani da Allah subhanahu wataala to duk abin da yayi saura zai zo baya ina fata an kunce ni domin kullun Allah zai bada umarni wa yake kira waɗanda suka yi imani ya ayyuhal ladina amanu to in kai imani da Allah duk umarnin da a cikin alqur'ani ya shafi ka mun fahimci wannan da kyau walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wanda ya imani da Allah kuma ya imani da ranar karshe to nan imani da ranar karshe nan ne magana take malamai suka ce me yasa Allah ya fara kawowar imani da Allah da ranar karshe bai kawo imani da Allah da manzanni ba domin manzanni su ne suke zuwa da saƙo in kai imani da Allah yanzu misali ko kalmar shahada za mu ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah amma da sai Allah ya ce walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhir mafi yawanci alqur'ani in ya ka imani da Allah sai ya kawo imani da ranar karshe ina fata an fahimce ni إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر wanda ya imani da Allah da ranar ƙarshe to me yasa Allah yake hada su sai ya bar sauran malamai suka ce sirrin da yasa wannan shine cewa babban abin da yake bambanta musulmi da kafiri imani da Allah da imani da ranar ƙarshe duk yadda kake ganin mutum yana da imani to in an zo wajen imani da ranar ƙarshe wato imani da Allah shi yake sa ka yi imani dukkan sauran abubuwa shi ko imani da ranar ƙarshe tashin alkiyama shi yake sa ka kai ƙoƙarin aikata alkhairi yanzu ya hanka ce an yi imani ranar tashi alkiyama sai mu zo mu gani ayyukan mu suna nuna mun yi imani ranar tashi alkiyama idan aka tashi wajen neman taimako na addinin musulunci sai an ka ce ya ku jama'a ku sai masafi sabilillah Allah subhanahu wataala zai bada zai bada sakamako wanda bai yi imani ranar tashi alkiyama ba zai ba su ba zai bayar ba shi yasa idan an ka zo aikin addinin musulunci bature in ya zo ya an gina masallaci sai ya tambaya wani ga gina wani masallacin da sai a ce wani ne ya gina masallacin sai ya tambaya irin wanga masallaci farmuwa nawa ke kama mutum fasu shi a wajen shi bai yiwa a sa kuɗi wurin da ba su aihuwa amma a zo a gina masallaci a sa AC a sa fanka kuma ana rinka biyan kuɗin wata lijeles duk wata kuma ba a samun ko dala na abin mamaki ne ina fatan kun fahimce ni don ni don saboda bai ganin sakamakon da Allah zai ba su a ranar tashin alkiyama hakan ga idan kana son ka gane mutum imanin shi na wani yafi na wani to sai ka diba wajen ciyar da dukiya wajen aikin Allah yanzu duk inda an ka tashi wajen aikin Allah to zaka iskinan da taimako ke karamci yanzu idan aka tashi zuwa aikin kokowa ina fata an fahimci kun san duk shekara ana kokowa Nijar ko banda duk shekara yanzu an kirkiro ta wata uku uku to miliyon nawa ake kashewa masu kuɗi na kasashen mu na Nijar da waɗanda suka ketarowa daga Najeriya da gwamnoni dubu nawa miliyon nawa ake sawa saboda kokowa guda sarkin yan kokowa ana bashi miliyon goma wannan free ne nashi na kai ko ba haka nan bane sannan ka ji masu kuɗi wanga ya bada miliyan goma ka ji wannan ya bada miliyan biyar wannan ya bada bila wannan ya bada kaza kai hatta da yan mata zaka ji suna aika laifin suna cewa in sun yarda sun bada kansu ga sarkin kokowa ko ba haka ake yi ba miliyoyi ga suna ana watsewa ko to hakan gani to in aka zo wajen aikin Allah fa shikenan sai ka iske an ce to yanzu masallacin nan ana buƙatar jika 20 to wallahi da wai a sami ka da dala biyar biyar da aka fara sai ka ji mai fb mai dala uku an ɗauko mai da suna asusu kana jin kwash kwash zato ɗaya ka faɗuwa saboda aikin Allah ne to amma tambayar da ya kamata mu yi makanmu ga wanda ya ba ɗan kokowa mota ranar tashin alkiyama da wanda ya ba mawaƙi mota ranar tashin alkiyama da wanda ya ba hafizin alƙur'ani mota ko ya ba malami mai kula da addini ko ya sai mota ya ba suwa saboda a rinka zuwa wajen wa'azi ko ya sai makaman makaranta ta alƙur'ani idan aka zo gaban Allah cikinsu wane na yake sa wa tsammanin ya samu sakamako nan na zaka tambayar kanka kana yardar ranar tashin alkiyama a yi kira a ce wane na yabba ɗan kokowa mota ka hito ranar tashin alkiyama akwai wanda zai yarda da wannan sannan da za a ce aljanna an buɗe ƙofar aljanna ga waɗanda sun ka ba mawaƙa motoci an buɗe ƙofar aljanna su shiga waɗanda sun ka ba ƴan kokowa motoci yana shiga shi da kashi ne cewa kai al'amarin nan ba gaskiya bane a dai bincika ba mu cancanta ba a ka san baka cancanta ba kuma kake kokarin aikata wannan aiki wannan shine abin da muke aikatawa kenan muna zagin ubangiji cikin ayyukanmu shine lisanul hal wato ayyukanmu suna ƙaryata abin da mun kai imani da su domin turawa da sun kai imani da duniya kiristoci da suka yi imani da addininsu suna zuba dukiyarsu tukuru saboda suka kiristanci ya ci gaba Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana wannan yace innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum yasuddu an sabilillah kafirai suna ciyar da dukiyarsu saboda a rusa musulunci to kai ko musulmi jiran kai sai America ta taho ta bada kuɗi sana'a musabaka Niger ko kana jiran Obama ya zubo kuɗi 10 miliyan ya ce ga suna a zo a yi musabaka cikin Niger haka kake jira ko ko jiran kake yi Isra'ila ta zubo miliyan 100 ta zo ta gina maka masallaci cikin Niger haka ne kake jira ko kai dukiyarka ka neme ta ne don ka kai ta cikin cikin banki ka aji kenan ku mu'minai kuna nuna ma Allah subhanahu wataala dukiyar dukiyar mu Allah da ka bamu ba mu neme ta ba don kai to shi yasa Allah ce wanda ya imani da Allah da ranar karshe domin imani da Allah shi zai sa wakka bi umurnin da Allah yace imani da ranar karshe shi zai sa wa duk aikin da aka yi na neman yarda Allah a gansa na gaba gaba mai son babbar rabo ranar tashin alkiyama dole ne yayi aiki mai yawa Allah shi ganar da mu Allah subhanahu wata'ala ce wal mala'ikati da mala'iku dole ne kuma mutum shi imani da mala'iku domin an samu masu ƙaryatar da mala'iku musamman a ƙasashen turawa waɗanda ake cewa at-tabi'iyyun ko almadiyun su suka ce duk abin da ba a gani ba za a gaskanta shi ba in dai ba a ganin abu tun da babu ganin mala'iku to babu mala'iku shi yasa lai filosof waɗanda suke karantar da mutane filosofi wanda ake cewa philosophy da english suna ganin cewa babu Allah suka ce dalilin da ke nuna cewa babu Allah saboda ba a ganin Allah alhali ko ayoyi da dama sun tabbatar da halittar mala'iku sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi wanda ya tabbata a cikin sahihul muslim ya nuna cewa an halitti mala'iku daga haske khuliqatil malaikatu min nur an halitti mala'iku daga haske kaga wannan ya zama to dole ka gaskanta akwai mala'iku amma idan ka nuna cewa duk abin da baka gani ba babu shi to kaga daga mala'iku sai ka kai zuwa ga Allah an taba ganin Allah a'a to shikenan babu Allah shi yasa ɗaya daga cikin manyan manyan professor na philosophy yana bada karatu a kasashen turawa akwai wani yaro musulmi yana daga cikin aji sai yace sai dauko alkalami abin da ake cewa bik sai ya gode yace wannan menene sai dalibai suka ce bik ne sai ya taba tabul ya ce wannan mine ne sun kace tabul ne sai ya taba tabulo ya ce wannan mine ne sun kace tabulo ne ya ce to ina Allah shi ya ce to tunda ba a ganin Allah kinan ku babu Allah in ka ji suna nan daga cikin wanda ke waɗannan magana sai wanda daga cikin ɗalibai musulmi ne sai tashi sai ɗauki bik ko mu ce alƙalami ko bayro ya ce wannan mine ne suka ce alƙalami sannan ya taba tabul table ya ce wannan mine ne suka ce tabul ne ya taba tablo ya ce wannan mine da suka ce tablo ne ya taba mushe mai ba da karatu ko mushe aka ce mai ba mesiye ko professor eh ya ce wannan mine da suka ce mushe ne bari mu yi da hausa ya ce to ina hankalin mushe kaga ba gani hankalin mushe ko ana gani kenan mushe mahaukaci na da hakan ga mala'ikun nan Allah ya halicce su saboda ibada sai sannan su suna da ɗabi'a wanda ba irin ɗan adam ba domin ba su saba ma Allah subhanahu wa ta'ala Allah ce la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru ba su ba su saba ma Allah ga abin da ya umurce su sannan suna aikata abin da Allah subhanahu wa ta'ala ce su aikata mala'iku kenan kenan Allah ya halicce su da sifa ba ta ɗan adam ba sannan mala'iku suna yin ayyuka da dama Allah subhanahu wa ta'ala yana sa su su rubuto abin da bayin su suke aikatawa duk mutum yana da mala'iku tare da shi ina fata an fahimce ni kana da mala'iki wanda a tare da kai wanda yake rubuta khairan ko sharra ko ko kana da mala'iki domin sabari ne tsakanin malamai ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid mutum ba zai faɗin wata kalima ba ta faɗi ga banza ina fata an fahimce ni face akwai mala'iki mai tsaron ka wanda yake halarce wadansu malamai suka ce akwai mala'iki raqibu da atid gudana dama gudana hagu a'a raqibun wanda yake wanda ke tsare da kai atidun wanda yake na halarce kowane lokaci mala'iki guda ne ina fata an fahimce ni mala'ikun nan idan an ka tashi halakar da mutanen da suke aikin banna su ne Allah subhanahu wata'ala yake turawa ina fata an fahimce ni lokacin da Allah zai halakar da mutanen annabi Lut sai da an ka tura mala'iku suka je wajen shi ina fata an fahimce ni sannan Allah ya faɗa mai cewa za su halakar da mutanen shi wato lokacin sallar subahi da kuma lokaci yayi mala'iki guda ya sallaba duniya gaba ɗaya garin su gaba ɗaya sallaba shi jirkice shi ina fata an fahimce ni don haka waɗannan mala'ikun hakikatan akwai su Allah ya halice su amma ba a cika ba a cika ganin su ba sai in Allah ya so a gane su sannan suna iya siffantuwa da abubuwa daban-daban mala'iki yana iya komawa mutum kamar yadda wata rana jibril ya zo inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sifa ta mutum ko ba haka nan bane yadda sayyidina Umar yake ba mu labari iz tala'a alaina rajulun شديد بياد الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد wani mutum ne ya kullo sai bayan ya tafi ya kare tambayoyi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye sahabbai atadruna in sa'id kun san wane ne ke tambaya suka ce a Allah wa rasuluhu a'lam qala fa innahu jibrilu atakum yuallimukum dinakum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce jibril ne zo ya sanar da ku addini kenan mala'iki yana iya wato canza kama ya zo da kama ta dan adam sai kai hankali in kana aikata alkhairi wata rana sai mala'ika ya zo sai ya tura zura hannun shi da ka ba ta mutum in ka gane shi tsoho ta gubtugu kusan ko sadaka yanzu an yi sosai masu ƙarfi ake ba sadaka sai ka ce kai wannan tsohon mai dauɗa mai wari kai ba a bashi sai a doka sai a bani a hali alhali mala'iki ne baka sani ba ina ba ta aukanci ne to dan haka mala'iku suna iya zuwa da sifa ta dan adam baka da labari ina fata akwai ce don haka sai ayi hatara sannan mala'ikun nan Allah ya girmama su Allah ya karrama su Allah ya ba su ibada suna yin ayyuka da dama sannan kuma mala'ikun nan Allah ɗaya ne ya san adadin su domin Allah ce wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu ba wanda ya san adadin rundunoni na ubangiji ka sai shi daga cikin ko rundunonin ubangiji akwai mala'iku kenan Allah ya san iyakar yawan su kuma bauta Allah suke yi kenan dan adam in ka bauta ma Allah gare ka ta kare in baka bauta ma Allah ba gare ka ta kare mala'ikun nan suna bauta ma Allah dare da rana Allah ce walahu man fis samawati wal ard wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wala yastahsirun yusabbihuna al-layla wan nahara la yafturun sannan Allah subhanahu wata'ala ce wal kitabi kuma wanda ya imani da alkitab na alkitabi an kawo shi mufrad amma akwai alif ta aljinsu a cikin sa na ana nufin wal kitabi ay wal kutubi domin a cikin larabci akwai lokacin da ake kawo alif wal lam suna mufradina amma idan an ka kawo alif wal lam sai shi koma jam'i idan baka gane wannan ba Allah subhanahu wata'ala ce wal asr innal insana lafi khusr sai ce illa alladhina amanu wa amilus salihat watawasau bil haqqi watawasau bis sabr kaga wal asr Allah yana rantsuwa da zamani ko kuma yana rantsuwa da lokacin sallar asr innal insana kaga kana aitwa dan adam ko ba haka bane illa fi khusr ina cikin hasara sai Allah ce illal ladina amanu sai waɗanda suka yi imani kaga nan bai dace a ce waɗanda suka yi imani ba kuma dan adam guda ne ina fata a fahimce ne wannan zai nuna maka cewa al insana nan al alif lil jam'i ne aliful jinsi ce to nan da Allah ce wal kitab kuma yayi imani da mala'iku kuma yayi imani da littattafan da Allah subhanahu wataala ya sabka wannan aya tana komawa ne zuwa ga bani Isra'ila domin su bani Isra'ila sun yi imani da at-taura ba su yi imani da injila ba ko ba haka ba su ko kiristoci sun yi imani da injila da at-taura amma kuma ba su yi imani ba da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba haka ba to don haka da kuma Allah ya ce baka zama mai imani sai ka yi imani da dukkan littafan da Allah subhanahu wataala ya sabka kenan mu musulmi mun yi imani da dukkan littafan da Allah ya sabka amma akwai bambanci shi alqur'ani zaka yi imani da duk abin da a cikin shi daga wajen Allah yake an gane ni amma a taura da injila ta yanzu Allah ya faɗa mana sun canza Allah bai samu mu yi imani da su ba kenan za mu yarda cewa Allah shi ya sabka da waɗannan littafan ko ba gaskiya ba amma waɗannan littafan da aga hannun nasaru da kiristoci da yahudawa ba littattafai bane na gaskiya abin da zai nuna ma ba littattafai na gaskiya ba da qur'anin da ake karantawa Niger Imam Malik da qur'anin da ake karantawa a Najeriya da qur'anin da ake karantawa a Makka in ana sallah iri ɗaya ko ba iri ɗaya bane to amma duk egliskin da kace duniya sai ka iske wato littafin da ake karantawa Bible ba ɗaya bane shi yasa akwai manya-manyan mazhabobi kaga akwai Catholic akwai Protestant su waɗancan katolik ana ganin suna a 'yan gargajiya su ko protestant su ko suna sun kai ta sabbi sun kace musu da waccan ba shi yasa su waɗancan 'yan protestant waɗanda sun kai ƙarfi a ƙasar america ko america suna ganin waɗanda 'yan katolik waɗanda a ƙasar italy wato wutar jahannama da su shiga ina fata an fahimci dan haka ga addinin nasu ya rarrabu dan saboda mi saboda suna canzawa suna karawa shi ko alqur'ani Allah na tsare shi wallahi ga raunin da adda musulmi a yanzu in ba dan da Allah ya Qur'ani ba da sai sun yi Yahudawa da Kiristoci canza Al-Qur'ani a to yanzu mai kuɗi in ya gina masallaci ayoyin da bai so a karanta ba a karanta su in bai so a fassara aya dole sai an yi kwana da ita gwamnati akwai mallaman da suke ɗauka aya su fassara ta su juya ta saboda daidai da gwamnati to idan musulmi suna yin hakan ga in ba dan da Allah ya tsare lafuzzan alqur'ani ba kuma Allah ya bada malamai da suke jin tsoron Allah waɗanda kullun ko ruwan wutan ruwan wutan sama za a yi sai sun faɗi gaskiya da yanzu an canza alqur'ani ina fata abinci ne amma su kiristoci suna canza ayoyi ne saboda son girma suna canza ayoyi ne saboda neman duniya shi yasa in ka duba su katolik suna sai da abinda ake ce bakilan aljanna ina fata abinci ne wannan yana daga cikin abin da yasa burusassan sun kace suna kasuwanci da addini an fahimce ni sun kace akwai kilan aljanna za a sai da kilan aljanna miliyar biyu ina fatan kun fahimce ni da ka zo an ka saka cikin akwati an ka kada ma kilan ka da an tashi ranar tashi alkiyama da ka zo ba ka tambaya ina Allah suke ko mala'ika da ka zo sai ka buɗe ina fata an fahimce ni daga cikin waɗanda suka sai wannan kile akwai shugaban ƙasar Najeriya Obasanjo shi yanzu ya sai wannan kile da ya zo aljanna buɗe zai shiga Allah ya sauka wannabiyina sannan kuma yi imani da annabawa ina fata an fahimce ni dole sai kai imani da annabawan Allah gaba ɗaya kake zama musulmi kun ga yahudawa ba su yarda da annabi ba in ba annabi Musa ba sai waɗanda suka gabace shi kiristoci sun ce ba su yarda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba an gane ni to kenan ku waɗannan bai dace su yi iddia'in musulunci ba domin kowanne daga cikin su an faɗa mishi sifofin manzon Allah Allah ce allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum waɗanda muka ba su littafi gabaninka ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun san sifofin shi kamar yadda suka san sifofin ƴaƴansu amma da yazo ba za su bi shi ba a cikin at-taura akwai sifofin shi Allah ce alladina yattabi'una ar-rasul an-nabiy al-ummiy alladhi yajidunahu maktuban indahum fi at-taurati wal-injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون الله يكسبه في منظر الله سنة نربوته في التوراة والإنجيل أتكين التوراة والإنجيل amma hasada da son duniya da son a kaikaita su ne sun kasa ba za su bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba kenan in mutum yace yayi imani da Isa bai yi imani da manzo Allah ba sai mu ce ƙarya domin annabi Isa ya ce wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad in ka ce ka yi imani da annabi Musa ba ka yarda da manzon Allah ba sai mu ce maka ƙarya kake yi domin annabi Musa an rubuta sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ce in kun zo ku bi shi ku kuma kun ga sifofin kun ce ba za ku bi shi ba kenan ba ku gaskanta littafin ku ba shi da ya umurce ku balle ku gaskanta alqur'ani sannan Allah ce wa atal mala ala hubbihi mai imani na gaskiya wa atal mala ya bada dukiya kun gani na ayoyi waɗanda suke cewa a ciyar da dukiya ba malamai na suka kirkiro su ba ka san wani yana jibin cewa da an ce a taimaka fi sabilillah sai ce malamai suna damu mutane ba malamai suka ce a ciyar da dukiya ba Allah ne ce a ciyar da dukiya domin dukkan addini na duniya masu shi su suke taimaka mai in an ka zo ba a zuwa inda yahuda a ce su kawo dukiya a gina iglis ta kiristanci wala ba su ba a kuma zuwa wajen kiristoci a ce su ba da kuɗi a gina iglis a kasar isra'ila ta yahudanci ba za su ba yiwa ba kenan ko bai yiwa ku musulmi kuna jiran sai waɗansu sun zo sun taimaka muku in kuna son Allah in kana son aljanna ba ka cewa aljiwa ne kawai kai ma ka yi ranar tashi alkiyama don Allah ya ce ga aljanna nan na buɗe ga wanda suka gina masallacin ne sai ka ce a'a Allah yanzu ni ban so in shiga aljanna wanda suka ba da dukiya bari a sasu kai da kanka kana son ka shiga cikin na farko to in ko kana son dukiya ka sai ka fasa cikin aikin Allah don mi don abin da mutum yake so yana sanya wa dukiyar shi a ciki ala hubbihi Allah ya ƙara ta'kidi wannan shine malaman balaga suke ma at-tatmim akan yana son dukiya akwai wanda bai son dukiya babu kenan ko dole na in kana son ta sai ka auna da son da kakai ma Allah da son da kake ma dukiya wanne ne duk musulmin nan yanzu da a cikin masallacin nan da waɗanda ba cikin masallacin nan ba idan aka tambaye su da Allah da dukiyawa ka hisu ni za su cewa Allah za su cewa ko to ku Allah yake ku sa dukiya ku cikin aikin Allah sai mu gani shi Allah subhanahu wataala shi yace kada ka sa dukiya ka cikin aikin Allah sai dai a taskanci kullum ana taskanci dukiya kullum ana taskanci dukiya kullum in an ka tashi aikin Allah sai kun samu kuma ya kullun in mun ka nemi taimako cikin aikin Allah sai kun samu kunya ba dan kun ba ku dan saboda ba ku nuna cewa ba kun yi son Allah da dukiyar ku ba kuna nuna kullun kun yi son dukiyar ku da Allah kun yi son matan ku da Allah yau in mata ka sai ma fakcin ta jikka 30 sai ka bada ta in mata ka sai ma fakcin ta jikka 100 sai ka bada ta yau kai ba matan aure ba hatta da gabdi gabdi cikin yamma wanda ake cewa gabdi ko karuwai ko ko waɗanda ake son a aura mu dan gyara maganar motoci na miliyon goma miliyon goma sha biyar miliyon talatin suke hawa ko ba haka nan bane amma ka tashi aikin Allah jika uku mutum yake masa ko jika hudu yace yayi kokari wannan shine son Allah wa atal mala ala hubbihi zawil qurba sai Allah ya fara da zawil qurba ma'abuta kusanci wadansu malamai suka ce iyaye su ne na farko a ciki wadansu malamai suka ce a zawil qurba ba sai an sa iyaye suke ba su iyaye suna da ayoyin da suka bayani akan su amma in muka dauki makusanta dai ko da an sa iyaye su ne na kan farko in kana da dukiya mutum na farko wanda ya kamata ya ci daɗin dukiyarka wato su ne mahaifanka da mahaifiyarka da mahaifinka su ne kamar su fara jin daɗin dukiyarka amma yanzu ba a ba haka nan bane wallahi tillahi yanzu dukiya waɗanda ga jin daɗin ta abokanai da sauran mutanen banza mawaka suke cin daɗin dukiyar mutane mutanen banza daga sunan dai amma mahaifinka bai jin daɗin zuciyarka in ko haka nan na to mu fara tun daga wanga azumi misali guda za mu bayar a wannan wurin an ce makotanta yanzu azumi ya kama a faɗa min mutumin da yanzu bai sai sikir ba ya kai gidan sarakunan shi a faɗa min mutumin da bai sai sikir ba ya kai gidan uwayen mata sai ko kuma ya kai gidan uwayen wanda yake son ya aura a kamin shi sikir na jikka ɗari biyar akwai mai son har sikir na miliyan guda shi kai masarakun ne yanzu ba sikir ba sai an gama da ori ba an gama da kaza an gama da kaza masu kuɗin nan wallahi akwai wanda ubanai sai ya yi roƙo ga mai kuɗin da aka su ya samu dala ɗari ko jikka ya sai karso sikir amma wallahi bai samu sikir kai shi suna da yawa ko ba karan bane to wannan shine addinin musulunci dukiyarka kenan wani sai ce a'a to ai ba ni an kadai an ka aiha ba ai akwai wani akwai wani akwai wani ko ba haka nan ba to in gon kana da kuɗi kai ka sai sikir na dala 40 ka kai mahaifinka kai albarka kake da da ina ruwanka da wanka shira da miliyon 100 ya siyo karto ya kawo kai ka samu dala 40 ka sai ka ce baban ni ma ga nau yace Allah shi maka albarka sai ka samu albarka amma ka dauki sikir na miliyon guda ka ce ka kai wadansu mutane ko na jikka dari ka bar mahaifinka ya kare watan ramadana bai sa sikir guda ba cikin wato bakin shi ya tsotsaya naka kuma ka ce wannan shine aikin addinin musulunci kuma ka ce albarka kake nema to ina da kake nema albarka ko kai an ka zo an ka baka albarka an ka ce ka raba ma mutane sai an ka ce wannan ya kai ma ubanai ya kai ma sarakunne ne sika ko ko ya ba militan nashi na siyasa tai ko kuma ya ba mawaki karton sikir guda goma sai ka 25 wajen da sosan kantumis sannan kuma ya ba malam karto guda na jikka ya ba uba ne karto guda na jikka sai an ka baka albarka an ka ce ka raba musu wa za ka ba ka san amsa wal yatama sannan kuma da marayi Allah ya ce a taimaka musu me yasa Allah subhanahu wataala ya ce a taimaka ma marayi saboda mutumin da shine al yatim man mata waliduhu wa lam yablugh al hulum shine mutumin da mahaifin shi ya mutu amma bai balaga ba to wannan shi ake cewa maraya waɗannan suna daga cikin juz'i na al'umma waɗanda kula da su shine alkhairi domin mi domin kiristoci da sauran kafirai yanzu da suka gano wannan hanya sai suka zo sai suka gina gidajen marayi shi ne ake cewa orfelina sai a zo a ɗauki ‘ya'yanku a kai su ana koyar da su kiristanci ana ba su abinci sai a sai da su turai idan aka je da su turai sai a karantar da su kiristanci sannan a ba su kuɗi su zaka su zamanto su ne ‘yan siyasa na ƙasa sannan su yi jagoranci su ci shugabancin ƙasa sai ka iske daga ƙasa musulmi na da yawa amma shugabanta kirista ne me yasa saboda su suka dauke shi suka tarbiyyantar da shi ina ba ta amince ne to waɗannan kula da su kula da al'umma ne idan ba a kula da su ba sai su tashi babu tarbiyya idan suka tashi babu tarbiyya cikin su za a samu yan kwaya to yan kwayan nan ba uwarsu da ubansu ba da dangin su suka cutarwa hatta da mutanen da a cikin al'umma suna cutar da su ko ba ka da bane cikin su sai a samu yan hushi cikin su sai a samu barayi ka ki sai makamai tun shina yaro su samu karatu ya zan barawo sai shi ketaro tare da yan hushi su zo gidanka sai su sa yuka su facce ma ciki shikenan an kare kudin da kake son ka ci amfani su ba za ka ci amfani su ba kula da barayi wajibi ne gare mu mu kula da su domin shugaban halitta Allah subhanahu wata'ala shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba haka nan bane to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam maraya ya tashi kenan ko da maraya bai iya zama wani abu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai zama wani abu ba amma shine mutumin da ba a yi irin shi ba kuma ba za a sake yin irin shi ba a do a bangon wato a doron kasa shine kuma ya taso a ta maraya ya zo ba al'umma da alkhairin da ba a taba zo mata da irin shi ba ina fata an fahimce ni don haka kuma dibin marayu kuna cewa waɗanda ba za su zama wani abu ba uba ne ya mutu ko kaza marayan nan tayi ya zama to shine jagorancin al'umma ina fata an fahimce ni misali guda biyu shugaban kasar Iraki Saddam Hussein ko da ya tashi marayu shugaban kasar libya mu'ammar gaddafi ko da ya tashi marayi amma wannan bai hana sun ka zan shugabannin nan kasashe ba ina fata an fahimce ni wal yatama wal masakin da kuma miskinai talakawa su ma ya kamata a taimaka musu haƙƙin su ne kun ji waɗanda Allah ce a ba yanzu kun ga kyautar da muke yi ba kyauta bace ta talakawa mai kuɗi zai sai sikir na jikka 500 ya aika gidan Alhaji Wani shi ko ya siyo na jikka 500 ya aika gidan Alhaji Wani talakawa na nan ba su da sikir na dala 40 gidansu to wannan kyauta ce ta Allah ha miskinai Allah ce a rarraba ma a ba su dukiya idan aka tashi rabon zakka ma yanzu in za a basuwa masu kuɗi ne ake ba sai a yi abin da ake ma ishan shaman da turanci wanga shi ba yan uwan wanga wanga shi ba yan uwan wanga ina ne zakka take wannan wuri Allah subhanahu wataala ya ce wa ibn sabil da kuma wato matafi shi ma an ce a taimaka mishi wannan kuna gani kullum mutane suna tashi cikin masallaci ce a taimaka musu to akwai hanyoyi guda biyu waɗansu makaryata ne waɗansu kuma suna da gaskiya to to amma wanda an ka gane yana da gaskiya ya kamata a taimaka mai wanda kuma bai da gaskiya ƙarya ce yake yi za a yi mai ha a ba kura ta za a yi ba kiran shi za a yi mai nasiha a kwatanta mai wannan hanya ba a cin nasara da ita saboda da yawan waɗanda suka ɗauki wannan sana'a yaya suka ƙari akwai wani yaro ya zo yana ƙarya cikin garin ga kullum sai ya tashi ya ce shi HDN na bai da abin da za a ce makamai kenan shi matsayin miskini yake domin almiskin laraba sun ce ta sabo asali ne ga kalma daga as-sukun domin as-sukun shine tahiya sannu sannu domin mutumin da yake da talauci to zaka iska shi na da nutsuwa wani lokaci ba ta Allah da annabi ka ba sai in yayi kuɗi ake ganewa sai kaga shi na yarda da walakanci shi na yarda da aga mai wadansu maganganu wallahi ba dan Allah bane as-sukun kenan yana tahiya sannu sannu saboda ya san in ya kawo garaje to bukata sai ba za ta biya ba ina fata an fahimce ni an ce wani mutum ake ba mu labarin shi shi na da yaya wan shi sai ya aiki shi na da kuɗi sai ya kira yawa ne sai aike shi bayan ya aike shi sai aka tare shi yayan nashi ce wani lahiya kake sauri da kaka so haka sai ce wani na ya aiko ni to wannan wani an san kanin shi na sai aka ce haba wani kanin ka zai aikin ka sai ce musu to kuma ba yanayi na ne bibirin in zama lahiya ya bi yanayi na kenan ko tun da ya yi kuɗi dole shi kasa kasa yanzu shine awwa ina fata an fince ni ibnu sabil matafiyi wannan yaron da nake baku labari a ƙarshe ya haukace yaro wanda ga yawo shi zo nan imam malik shi ta yi amir sultan shi ta yi ina shi na roƙo an faransai yake magana yana cewa shi hdn ne a taimaka mai dan makaranta ne guzuri ne ya kare ran nan shekaran jiya ba wuce kwana uku bane ganin shi ya haukace ba hanya ce mai kyau ba don haka ka daina ƙarya kuma musamman abin bakin ciki zaka ga mutane masu karfin tsiya su ne suke zuwa suna wannan abin mutumin da zaka iske shi na iya ɗaukan mutum uku ko buhu uku ya ta tafiya da su amma sai ka ce ya wato zuciya sai ta lalace ta kariya ta ruguje ta rushe shi ke na suka iske na neman bara dala goma dala ashirin dala talatin Allah ya tsari mu Allah subhanahu wata'ala ce wasa'ilina da mutanen da suke da tambaya tambaya kuma su ne mutanen da suke cikin bukata waɗanda wato lalura ta kai su za su yin tambaya ba waɗanda masu roƙo ba waɗanda suke zuwa suna wane ɗan wane jikan wane ba su ake nuni da asa'ilina ba ina fata mu kiran ce a sa'i da sai ce mutane maruka a'a ba maruka za a fassara ta ba domin kalima da larabci tana iya ɗaukar wata ma'ana sannan kuma da hausa ya kasance fassarar da ya kamata a bata daban maruka Allah bai ce a ba su kuɗi ba amma masu kuɗi da gwamnati ba su iya rayuwa sai da maruka domin su ne suke kamba masu su ne suke cewa kayi kaza sai kayi kaza kayi karhin kaza to wannan kuɗi sai kaga ana hiddowa yan jikka goma goma fal fal fal fal fal mawaki sai kaga yayi buhun kuɗi ko ba haka nan bane ba buhu guda ba akwai wanda ga yin buhu biyu na kuɗi akwai wanda ga yin buhu uku na kuɗi lokacin siyasa idan ya zama to siyasa nan yan Najeriya sun zo za su nasu yan naira ɗari ɗari yan naira hamsin hamsin yan naira ɗari biyar biyar yan naira dubu dubu su ko yan Nijar sai a fara yan yan jika jika yan domin domin talaka shi daga watsa jika jika ana ma dukiya walakanci yan jika biyar biyar yan jika goma goma da za ka zo ka ce mai alaji gidana ba a ci abinci ba cikin kuɗin da bai iya baka jika biyar ka ce ka sai abinci a gidanka amma waɗannan zai zuba musu kuɗi wannan shine godiyar da kake yi ma Allah ka saka kama Allah da abin da yake kai da dukiya kai an gane ni Allah subhanahu wata'ala yake wa fir riqab sannan kuma da bayi dukiya ya kamata a ciyar da ita abin da ya shahi bayi ma'ana mutumin da yake bawa yana nema a yantar da shi sai ka ɗauki dukiya ka ka yantar da shi ko kuma in shi na matsayin bawanka kai ka yantar da shi dukiyar ka ce ai matsayin dukiyar ka yake ko kuma ya ba da rabin kuɗi ana buƙatar rabi sai ka ba suwa sai ka ‘yantar da shi bauta irin wanda musulunci ya ce ina fata an fahimce duk da ke yanzu sun ce babu bawa in an kaji an ce kana da bawa yanzu na suna sa aje a kamo ka kai ka gidan kaso a liki ko ba haka nan bane wannan ba su da wani dalili a kai idan mutum tun zamanin musulunci an haihi baba ne cikin bauta yana da matsayin bawan nan an gane ni to amma kuma sai an bincika an iske tun can da bawa ne ba irin waɗanda suke zuwa su saki ‘ya'yan mutane ba ko ko waɗanda suke talla da ƴaƴan yannansu da ƴaƴan kannansu in dan Najeriya zo sai a ce wannan boya ce sai a sai mai ita miliyan 70 to idan an sai san mai ita miliyan 70 abin mamaki da zaka gane da shi da su dukkan su akwai wata manufa gare su domin bawanka bai yiwuwa ya hita daga hannunka ko yana yiwuwa to sai a auri boya a zuba kuɗi miliyan 70 kuma ya sake ta kuma ta dawo gidansu kaga ashe ba baiwa sai ta to sannan kuma in baiwa ce ai ba a sakinta amma saboda mutum ya auri mata hudu yana da kuɗi sun yi mai yawa bai iya sakin waɗannan sannan kuma shi na so a ce ya ƙara sai a ce yana da boya ɗai boya biyu boya uku boya hudu sai shi ƙara so duk abin da yake da subha musulmi ya kamata nisance shi sannan Allah subhanahu wa ta'ala ce wa aqama sala ya tsai da sallah Allah subhanahu wa ta'ala ce ku tsai da sallah Allah bai ce ayi sallah ba Allah subhanahu wa ta'ala ce a tsai da sallah don haka nan irin biranenmu da muke ciki musamman sallar tarawih da sallar tahajjud to mutane ba tsaye da sallah suke son ayi ba sun yi son ayi sallah shi yasa wani in jikka ɗari zaka bashi bai zuwa imam malik shi sallah sai ce maka kai imam malik bai yi sallar imam malik me yasa kai waɗanda ka karanta qur'ani ana karanta qur'ani ana tiya sannu sannu ina kake sallah sai ce nan kan kwanan ga akwai liman namu abin ga rimbo ko sai yanzu akwai limamai da dama an yi su sunaye akwai liman rimbo akwai liman express akwai liman shaf-shaf akwai liman boeing ina fata an fahimce ni masu karanta daga alamtar zuwa ƙasa to ko da alamtar zuwa ƙasa za a karantawa inda za a yi da karatu na gari to da yayi amma wani liman da ya ce Allahu akbar sai dai ka ji wannan zuwan shigin sannan kul huwallahu ahad kahin da ya ce kul huwallahu sai ka je lam yalid wa lam yulad wa kullu kufuwan ahad to wannan wallahi tallahi duk wanda yake yin wannan sallah wallahi san ba sallah yake yi ba wallahi wasa ce kawai kake yi kana bata makanka lokaci ne ranar tashin alkiyama wallahi ta kai nadama sallah Allah ya ce a tsayar da ita kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka gani ina yin sallah kuma sallah sai an ruwaito tana da cikin hadisai kai da kanka saboda Allah ai an tambaye ka an ce haka annabi yake yin sallah kana yarda ha akwai mallan wanda shi surori guda goma na daga alamtar zuwa kasa kuma da sabri na yake karanta su sannan akwai mallamin da shi mu da hammata ne yake karantawa duk yadda kai da shi raka'a goma da ya ce ghairil maghdubi alaihim walad dallin sai ce mu da hammata ne Allahu akbar mu da hammata ne Allahu akbar akwai kuma limamin da shi summa nazarta yake karantawa da ya ce ghairil maghdubi alaihim walad dallin sai ce summa nazar sai shi rukui raka'a goma don nan da ake bugi su akwai wani dan uwa da ya taba bani labari a wato karfe na francophonie akwai wani mallami shi wajen tashin hankali da aka bada labari don ni ban je ba amma shi ya ce yayi sallah baya gare shi yace shi ma da aka bashi labari bai yarda ba sai da je sallah baya gare shi shi wai rabin aya da suka dauka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wai aya da shi mutane sallah ita kenan da ya ce ghairil maghdubi alaihim waladdallin sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tashirku to in ba da abin mutane ba kuna yardan mutum shi na muku raka'a goma da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kamar mutane ne wani bala'i ya sabko ba ina ne imaninmu yake ina ne tunaninmu yake sannan akwai wani limami da aka bani labari shi kuma in zai sallar isha'i zai zo da babbar riga ina fata an fahimce ni abinda aka ce magaran bubu to da ya ƙara sallar isha'i sai shi cire babbar riga shi rata yi saboda raka a goma da za a yi waɗanta sai wanda ya shirya wallahi idan zai yi raka a goma waɗanta na ƙarshe to da ya ƙara isha'i ya sanar da yanzu lokaci ya kai sai shi cire ta sai shi rata yi saboda in baka da ƙarfi ba za ka iya shi sallah ba kuma da yawan mutane sun hiso irin waɗannan limamai lil asafi shadid wallahi da kai sallah irin waɗannan masallacin ne ƙara ka zo masallaci na imam malik kai sallah raka kai isha'i kai raka'a biyu bayan liman ka tafiyar ka wallahi ya hima alkhairi amma waɗannan raka'a goma da ake yi wallahi ba raka'o'i bane wallahi kuna wasa ne kuma kuna ɓata maka lokaci in kun gyara kun gyara idan mutane suka ce dole sai irin wannan sallah za ka yi musu kana almajiri ka ce baka iyawa gaba su yadda suke so amma bai yiwuwa alhaji ko wanda gina masallaci ya ce shi bai yarda da irin wannan dogon sallah a'a ba a ci da sallah kai ba za a yin sallah inda ka ji ka gaji ka tafiyar ka in ka ji ka gaji ka zamna ka huta in an yi raka'a biyu ka ci gaba da sallah amma dai ka ce dole sai an yi mutane sallah irin wanda kake so wannan ba sallah Allah bace duk limamin da yake kuma irin wannan wallahi na cikin halaka domin yana biyan abinda jama'a sai suke so ko alhaji da gina masallaci yana bari abinda Allah ya ci ha sannan Allah subhanahu wataala ce wa ata zakka ya bada zakka wanda masu kuɗi ba su san basuwa domin wannan aya tana daga cikin abinda wato mai kuɗi bai su a ce ya bada zakka da za a fitar da zakka tsakani da Allah irin yadda Allah ba mutane dukiya a nan kasanmu wallahi da mutane ba su kuka irin wannan kuka ba amma masu kuɗi da yake babu wanda isa yanzu dai ba gwamnatin musulunci ba ce don ga gwamnatin musulunci in ka ƙi da zakka za a kama a amshe ta da ƙarfi kuma a riɓanya maka sau biyu in ana amsa miliyar guda gare ka amsa miliyar biyu amma yanzu babu gwamnatin musulunci babu ruwan gwamnatin Nijar da zakka abinda ta sani ka bada patent ka bada duwan yanzu sai mai imani su ko masu kuɗi yanzu babu wanda ya isa ci da su shi yasa in zakka ta kai ta miliyan 100 sai shi hidda miliyan 5 kawai shi dibi wani mutum ya ba shi jikka 500 ya dibi wani mutum shi ba da jikka 500 sai ya raba miliyan 4 sai ya dauko miliyan guda sai shi yan jikka jikka yan milfran milfran milfran sai shi sa dukkar can su a rinka yawo ana ba suwa kaga milfran milfran milfran milfran miliyan guda mutum nawa za a ba mutum dubu kenan shi kenan an san da cewa ya ba da zakka sai a ce alhaji shi na hidda zakka jikka jikka suke ba mutane a yi layi hatta da matan aure wai suna zuwa wai amsa jikka jikka na zakka marmakon ka dibi mutanen da talakawa a ba su idan kana da halin da zaka bada mutumin da yake da miliyon 100 bai dace ya bada bai dace mu mutane shi kaji ka ko shi ka biyar biyar ba a'a mutum 90 ya kamata ka da ko mutum 80 ka ba su miliyon guda guda su kama kasuwanci miliyon 20 ka sai abinci duk wani mutum wanda ka san koda baka bashi zakka ba kana da halin da zaka sai mai buhu biyu ko uku ka bashi haka sai ya tace ayi ka sai ko abincin rabin shekara ka ba mutane amma ina ba su yi kuma waɗanda Allah ce aban cikin rabon zakka ko ai yanzu kaga an hidda kaɗan sannan kuma mutanen da Allah ce aba ba su ake ba ba mai kuɗi yanzu shine ake ba zakka talaka ba ba shi komai limami wanda ke bada sallah sai ka iske shi kowa karancin zakka alhali ku shi kamata a taimaka ma wanda ke tsaye yana bada sallah shekara ɗaya bai da shekara arba'in mutum da shi na limanci bai da wani salar sai daga wajen ubangiji sabanin yanzu irin kasashen saudiya duk limamin da ka gani na jami'a gwamnati a ɗauki nauyin shi limamin makka duk wanda gaba da sallah a makka kuɗi da yake ɗauka riyal dubu saba'in miliyan goma na nijar yake ɗauka to ka faɗa min wani ya jifi na ko ministar adda wannan biya a ƙasashenmu ina fata mun ni to waɗannan sun yi tsaye ne suna aikin Allah to mu ko nan ƙasashenmu babu wannan mai yiwa mu da wadata irin tasu mu kaddarta yana yiwa to amma kuma mu kwatanta irin yadda Allah ya ce ka gina masallaci mutum ya shekara goma yana ba da sallah masallacinka amma banda zakka ba banda hada karshe kuma zakkar gama jikka biyar jikka goma jikka ashirin da biyar wai mallan na bai san duniya ba amma waɗansu mutane mawaƙa miliyon biyu miliyon uku kuma a kai su makka ina ruwan Allah da ka kai mawaƙi makka ina ruwan Allah da ka kai ɗan kokowa makka ba ruwan Allah da wannan sannan Allah subhanahu wa ta'ala ce wal mufuna bi ahdihim idza ahadu da masu cikawa da alƙawalin su lokacin da suka yi alƙawari Allah ya ce a cika alƙawari to wannan kuma shine babu wajen musulmi kafirai yanzu sun fi mu cika alƙawari ko ba haka nan bane eh al'umman musulmi mun kai saba alkawali musulmi sun dauke shi wasa abinda addalili kuma yanzu mutane in sun ka tashi saba alkawali da sunan Allah suke gamawa duk in ka ji musulmi ya ce ma insha Allah to zuciyarka ta kariya na taba ko ta kissa ba ra in ban manta ba a kamfani na orange akwai director da an ka kawo baturi na to shikenan mutane in suna son permission suna da uzuri sai su zo wajen shi sai su nemi uzuri to sai ya fahimci cewa mutanen da an musulmi duk wanda ya zo sai ce mai insha Allah ina son a bani 15 minutes ko DC 30 minutes ina dawowa insha Allah ah sai yaga duk wanda ya ce insha Allah bai dawowa duk wanda ya ce insha Allah bai dawowa bai san ba insha Allah ko ya san ba insha Allah rannan sai ya sa aka rubuta mai saman takarda an ka dallafa saman port duk ma'aikacin daga aiki karkashi na idan zai zo zai neman izini to kada ya ce insha Allah to sof insha Allah me yasa saboda masu cewa insha Allah suna gitta sunan Allah da ƙarya duk in ka ji musulmi musulmi ya ce ma insha Allah ba wai shi na da yaƙinin dama abin da yasa ake son ka ce insha Allah yana yiwa in cika yana yiwa ban samun dama ko ba haka ba to amma abin da ka san ba za ka yi ba don me za ka ce insha Allah shi yasa yanzu shugabannin ne da masu matsayi duk su ne an makaryata ina fata abin ce eh masu shugabanci akwai wanda ya fi su ƙarya ina alƙawalin da aka ɗaukar matalakawa lokacin da ake neman kamfani masu kuɗi ina alƙawalin da kuke ma mutane saboda kahi mutum hali ka yi mai alƙawali in ya zo ka ƙiya kuma in yi magana ka zage shi saboda kana ganin wai talakana shi mai kuɗi yanzu bai jin tsoron shi ma mutane ƙarya amma bai tunanin cewa lokacin da yake ma mutane ƙarya suna nan suna gayin wani bai da mutunci amma mai kuɗi bai jin tsoron ƙarya kau ga kuma malamai da suka tarihi da su yanzu ba malamai sai ga mutum da gemi amma bai jin tsoron shi maka ƙarya ki tsaya ki gaya maka abin da an gaskiya a'a ya kiya yayi ma Allah ƙarya balle kuma mutane tunda ya fassara aya Allah ba daidai ba bai jin tsoron shi matalakawa ƙarya mutane sun zo sun tambaye ka abu suka iske malami yana ƙarya yasa ana siffanta malamai a wannan zamani da ƙarya don haka ƴan uwa musulmi ya kamata mu ji tsoron Allah to waɗanga da Allah subhanahu wata'ala ya zano Allah ce wasabirina da masu yin hakuri fil ba'sa'i da talauci domin talauci shi na daga cikin abubuwan da suke bukata hakuri bala'i ne shi kashi ina fata an fahimce ni babu abinda da tashin hankali irin tarauci akwai wani asar da ake ruwaitowa daga sidna umar yake cewa kadal kufru an yakuna faqra talauci bambancin shi da kafirci wato ya tsagiya ka dace da saura domin talaka kullun yana tilis yana jin bakin cikin abin da yake faruwa har wani sha'i yake cewa yamshi al-faqiru wa kullu shay'in zidduhu wan nasu tughlaqu dunahu abwabaha wa tarahu mamqutan wa laysa bisalimin wa yara al-adawata wa la yara asbabaha حتى الكلاب إذا رأت رجل الغنى قامت إليه وحركت أذنابها أما إذا رأت فقيرا ماشيا قامت إليه وكشرت أنيابها yace yamshil faqiru talaka yana tafiya saman kasa wa kullu shay'in dudduhu dud duniya komi yana kyaba da shi kasar da kake tafiya da kai tana gaba da ita don talaka bakin ciki yake ji sai ga kasar nan ya kamata ya rinka taka ta da karfi saboda take take bani wannasu tughlaqu dunahu abwabaha mutane da sun ga talaka sai ga suna kokarin yi kofar su duk inda akwai wani dan abu mai kyau sai a koyi a ce ku yi hankali ga shi mun gaba da shi wa tarahu mamqutan wa laysa bisalimin zaka gare shi abin kyama mutane suna kyama sai bai cikin zaman lahiya wa yara al'adawata wa la yara asbabaha yana ganin adawa ana nuna mai ba a kamna tai a gidanku in kana da talauci sai ka ga ko gidanku mahaifanka wasu ba sa son ka in ba sun gane cewa Allah ke basuwa ba yace to wa yara al'adawata wa la yara asbabaha amma bai san dalili ba kai yace hatta al-kilabu idza ra'at rajul al-ghina idan kare in kai mai kuɗi ko san kare dai ko yace to qamat ilaihi wa harakat aznaba sai kaga ya tayi yazo inda shi yana sonsona kai idan ka sa ganila ka sa sutura mai kyau sai kaga kare yazo yana sonsona ka amma idan ra'at faqiran mashiyan idan kare ya ga talaka tuwahi sun lalace tunda sai ka fara haushi hau hau hau da ya ga tuwahi sun lalace kina ashe hasara kare ya gane ya ba ta da kyau ina fata an fahimce ni wasabirina fil bata'i su wadanda suke hakuri da talauci domin talauci komai yana bata maka kai ko mine ne in ka ga mai kuɗi ya biya cikin mota ta ɓata ma da kaga inda kai na eh in ka zo gidan mai kuɗi a sha sanyi in ka zo gidan mai kuɗi hatta da kuɗin da zaka biya wa ɗiyanka makaranta babu shi yasa idan ka yi haƙuri Allah subhanahu wataala zai biya ka wadda ra'i da waɗanda suke haƙuri da wato da cututtuka rashin lafiya kana mai kuɗi miliyar da sai Allah ya sa kai fara gizi shikenan rabin jiki ya mutu babu ko wanda ya sai shi baka lafiya in ba Allah ba kana zamanin rashin lafiya sai ya taso ma gashi ana azumin nan sai rashin lafiya ya taso kai baka da kuɗin magani da yawan mutane ba wai rashin lafiya ba a'a rashin lafiya tare da talauci kaga mutum ya tashi cikin mutane ya ba ordonansa haka ya ce jama'a wallahi ban da lafiya an auna ni kuma wallahi ban da kuɗin sayan ordonansa ko ba haka nan bane amma irin waɗanda kake ganin musulmi ba ba samu taimaka musu Allah ce to wahinal ba'as da waɗanda suke haƙuri lokacin yaƙi lokacin da ake gwabzawa lokacin da ake yin ɗauki ba daɗi dole ana bukatar hankuri domin in kana wajen yaki zaka ga zaka rasa gabarka zaka rasa rayuwarka shi ko kyauta da rayuwa ita ce ƙarshen kyauta ka ɗauki duke ka ba su a lalle yana da kyau amma duk mutumin da ya kyauta da rayuwa sai to ƙarshen iya kyauta ya judu bin nafsi in dhanna al bakhilu biha wal judu bin nafsi aghla ghayatul judi yana ba da rayuwa sai lokacin da masu rowar rayukansu sun ka ɓoye su yanzu nan in an ce za a aikin Allah a bada rayuka wallahi da mu da wai a samu wanda zai bada rayuwa amma in dai a zo ne ai kabbara ko mutane duka suna shirye wal judu bin nafsi aghla ghayatul judi wato yin kyauta da rayuwa shine mafi matukar iya kyautar da ake yi a rayuwa domin mutum bai wuce ba da kashe kashe shi ba kenan ko sahabbai da suka bada rayukansu an kashe an kashe su saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda addinin Allah waɗannan su ne masu gaskiya da kuma duk wanda zai bada rayuwa sai cikin aikin addini ya tsaya ya ba da rayuwa sai malaman da suke sun san cewa ba a samun biya mai tsoka kuma suke tsaye suna karantar da iyan al'umma har su mutu suna karantar da al'umma waɗannan sun sadaukar da rayuwa saboda al'umma domin sun san kasuwa sosai da ake aje a nemi kuɗi Allah subhanahu wata'ala ce to ku saurara ula'ika alladhina sadaku waɗanda suka siffantu da waɗannan sifofi su ne masu gaskiya kenan imani yana cikin zuciya mu ba za mu san masu imani ba ko za mu san su bai yiwa ko mu ce wani mai imani da ƙasa ba mu iyawa amma aikinka da Allah ya faɗa idan kana aikatawa shi zai nuna muna kai sai zaman to mun san wani in mun tashi aikin addini za mu dogara gare shi ko za mu kira shi wani kuma shi kiran mun san cikon ajo ne ake yi da shi ina fata an fahimce ni Allah ya ce to kuma wa ulaika humul muttaqun waɗannan su ne masu jin tsoron Allah subhanahu wataala kenan ba kai na zaka zakkuwa baka ce ni mai jin tsoron Allah na fala tuzakku anfusakum ko huwa a'lamu biman ittaqa kada ku tsarkake kawunan ku Allah ya san masu jin tsoro ne to dan hakan ga waɗanda suka siffantu da waɗannan sifofi su ne masu jin tsoron Allah malamai suka ce a ƙarshe kafin mu tsaye da wannan karatu a yau shine wannan aya ta gama dukkan ɗabi'o'i da siffofi da rukunai na imani da na musulunci wanda ake bukata illa abu guda abba ta kawo ba shine imani da kaddara an gane ni waɗansu malamai suka ce shi imani da Allah wato ya kunshi yin imani da kaddara wasu kuma suka ce a shi imani da kaddara ba a kawo shi ba an dai kawo shi cikin waɗansu ayoyi kamar wata aya wadda ta zo a cikin suratul qamar inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar komi mun halicce shi da kaddara sai zamanto wannan aya ta game dukkan usulai na imani wanda musulmi ya kamata ka saurari waɗannan abubuwa da kyau kuma ka ga yadda za ka yi ka gudanar da su a cikin rayuwarka ina ganin nan ya kamata mu dakanta tun da yau ranar farko ce abinda muka faɗa zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mu